بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga watan almuharram hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan march shekara ta dubu biyu da daya muna karatun littafin asrar mulbattar fi tasaddi li sahrat al-ashrar na shekhu al-allamatu wahid abdussalam bali Allah ya kara mishi ainihin wato lafiya malam yace a tariqatu salisa hanya ta uku daga cikin jeren giyar hanyoyin da ake bi domin a karya asirin da aka yi wa ɗa namiji don ya kasa saduwa da matar shi ko asirin da aka yi wa ya mace don ta ainihin kasa ko ta yadda da mijinta malam ya ce ita wannan hanyar tuhduru saba'a warakati sidr sai ka samo ganyen magarya guda bakwai magarya magarya ba magaryar kura ba asalin magarya to sai ka samo ganyenta guda bakwai wadda ita magarya ɗin nan an fi saninta a wani bangaren na kasashen larabawa da ainihin wato nabq don haka malam ya sa kalmar nabq din ya kewaye ta akhbara ya ce sai ka samu wannan ganye wanda yake ɗanye shine ya ta'abiri da akhbara ai kore wato ɗanye wata dukkuhu dakkan jayyidan baina hajaraini sai ka sanya ainihin wato wata dukkuha dakkan jayyidan baina hajaraini sai ka ainihin dandaka shi matuƙar dandakawa a tsakanin duwatsu guda biyu to waɗannan maganganun guda biyu da ya dukkansu ba sharaɗi ba ne ba sai lallai ganyen magarya bakwai ba gwargwadon abin da ya samu kawai ɗibi ina ma an ainihin wato yi tafa'ul da guda bakwai ne domin galibi abubuwa a shari'a sai a ce uku ko a ce bakwai amma in goma ka samu in ashirin ka samu in ma ka kirgo baka in ka tsinko baka kirga ba duk daidai ne insha Allah domin ba nassin qur'ani ne ko hadisi ya zo da cewa bakwai din ba na ɗaya kenan na biyu cewa ka dandaka tsakanin duwatsu guda biyu kakka ɗauka sharaɗi ne wai sai duwatsu a'a zaka iya sawa a turmi zaka iya sawa a injin markaɗe ka dai niƙa shi ya ga ainihin nuku ko ka daka shi ya daku abin da ake nufi kenan summa taba'uha fi ina'in bihi ma'un sannan sai ka samo kwano ko ƙwarya ko ƙoƙo ko roba wadda ke da ruwa a ciki sai ka zuba wannan dandakakken ganyen magarya sun matukarribu faka min al'ina'i sannan sai ka kusantar da ainihin wato bakinka kusa da wannan ainihin wato kwano ko roba ko koko wanda ka zuba ganyen a ciki wa tuqallibul awraqa fil ma'i sai ya zanka ainihin karkada ka jujjuya wannan ganye a cikin ruwa din wa taqra'u ayatul kursi sai ka karanta ainihin ayatul kursi wal mu'awwizat da qul huwallahu da falaki da nasi su ne mu'awwizat to wani lokacin za ga ana ta'abiri da qalaqil qalaqil in aka ce qalaqil to qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaki qul a'udhu birabbin nasi wannan shine amma mu'awwizat to qul huwallahu falaki da nasi thumma ta'muru al-mariba yashrabu wa yaghtasilu min hadha al-ma'i iddata ayyamin sai ka umarci shi wannan mara lafiya ko ita wannan mara lafiya ta rinka shan wannan ruwa tana wanka da shi ko ya rinka sha yana wanka da shi har tsawon kwanaki bakwai to ganyen magarya idan ka zuba shi a cikin ruwa in ya kwana galibi yauki yake yi musamman ya kwana a cikin wurin da baya shan iska to gaga a ƙarƙashin wannan akwai buƙatar kenan kullum sai dai ka haɗa mishi ya sha ya yi wanka gobe ma ka haɗa mishi ya sha ya wanka don in aka ce za a aje shi matuƙar ba a firji za a aje shi ba to babu shakka zai ainihin gurɓace ya rinka yin yauki yadda in mai wankan ya zo zuba shi a jika sai ya ji jikin shi di ya kamu da yauki ko kuma in ya zo sha sai ya ji shi di ya yauki a bakin shi shi yasa ya kamata a yi shi sha yanzu magani yanzu da zara an haɗa shi yanzu a sha a wanka malam ya ce wala yazidu alaihi ma an akhara ba zai ainihin ƙara mishi wani ruwan daban ba in ka haɗa mai sai ka ce kai ya sake ya ɗibi wani ruwan ya ƙara a tun farko ka haɗa mishi ruwan da gwargwadon yawan da zai ishe shi ya shaye wanka tun farko in har aka riga aka yi to ko da yana ganin ruwan ya kaɗan to sai dai da abin da ya sauƙaƙa ɗaya kenan sannan wala yusakhinuhu ala nari kuma ba zai dindima shi akan wuta ba tun farko a dindima shi amma in har aka riga aka haɗa ruwan aka yi karatun to ba zai ainihin dindima shi ba in ya zama labudda a dindima sai a sa shi a rana rana sai ta ɗinɗima mishi shi wannan ya ainihin halatta hadisai da suka zo suna faɗa dangane da wai ba kyau a ɗinɗima ruwa a rana cewa in aka yi haka wai cutar albaras ko kuturta ko makanta ko yana ko ainihin wato abin nan hakiya za ta kama mutum duk wannan ƙarya ne hadisai ne batsilai ba su da asali shi yasa ko yanzu kake sha'awar kayi wanka babu wuta baka da abin dumama ruwa in ka je ka sa shi ya tari rana haka ya dan yi din babu laifi sai kai wanka shari'ar musulunci bata hana ba wanda duk ya hana kuma yi wa Allah ƙarya sai ya tuba malam yace fa in sha'a an yusakhinahu in ya so ya ainihin wato dumama shi fa fi hararati shamsi gashi ma malam sai yace sai ya dumama shi a ainihin wato zafin rana kawai amma wala yaskubuhu fi makani najisin kai ya je wurin wankan ya zubar da ruwan a wurin najasa kar ya wankan a ban daki sai samu wani lungu wani wuri mai tsarki sai ya yi wankan yadda yake in ya yi wankan ruwan wanda yake ɗauke da ayoyin alkur'ani da aka karanta zai zuba a ƙasa ne ba wai ya zuba a cikin najasar ban daki ba fa yabtulu sihiru wa yufakku rabtu insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wannan sihiri da aka yi mishi zai ɓaci kuma wannan kulle shi da aka bai iya saduwa da matar shi zai warware da izinin Allah wa rubbama fukkar rabtu min awwal ihtisali kai wani lokacin ma nan take daga yin wankan farko sai wannan ainihin wato kullewa ko wannan asiri da aka yi mai sai warware shikenan bukata ta biya to in an gama warware bane sai ai gwargwadon abin da aka ga za a yi har lokacin da ya samu sauki wannan ita ce ainihin wato hanya ta biyu daga cikin jeren giyar a hanya ta uku daga cikin jeren giyar hanyoyin da ainihin malam ya kawo ba don komai ba sai don ya bayyana yadda ake warware irin ainihin wannan asiri malam ya ce a tarikatun rabi'a hanya ta hudu daga cikin jeren giyar hanyoyin nan a shekul allama wahidu abdulsalami bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri ya ce takra'un ruqyata fi uzunil marbut sai ka ainihin dafa kan wannan mutum wanda aka yi mishi asirin nan ko bai iya saduwa da matar shi ko wannan mata sai ka ainihin karanta a cikin kunnen shi kai karatu me za ka karanta sai ainihin ya ce an ruƙuya waccan ruƙuya tun ta farko da muka don tun farko sai da dama da ya karantar da kai ita sai da ya ce ka kiyaye ta da kyau ka haddace ta ka riƙe ta zan ta ce maka ka yi ta ka yi ta duk sanda ka ji ya ce ta ƙara'un ruƙuyata to ita yake nufi kullum mune wa mutane gyara akan kalmar nan ba a cewa raƙiya ko ruƙiya kamar yadda wasu ke cewa duk wannan bankaura ne shirme ne a arruqya arruqya shine sai ka karanta mishi ainihin wato wannan ruqya a cikin kunnen shi thumma taqra'u fi udhnihi aidan qawlahu ta'ala sannan kuma har wa yau sai ka karanta wannan magana Allah madaukakin sarki a cikin kunnen shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura mun ainihin tattaro ko mun tinkaro ayyukan duk da waɗannan kafirai suka aikata sai muka sheƙe shi ya bi iska wato yanzu wannan tafa'uli kake duk wannan aiki da bokayen nan suka yi Allah ya ɗaiɗaita shi Allah ya sheƙe shi ma'anar abin da aya take cewa ranar alkiyama Allah zai tattara ayyukan kafirai sai ya hure su ya buge su sai su bi iska su lalace to shine a nan duniya kai kuma kake neman albarkatuwa da wannan aya Allah ya ɗaiɗaita wannan aikin na waɗannan nau'in kafiran su ne bokaye suratul furqan aya ta 23 wa tukarriruhu mi'ata marratin aw aksara hatta yash'ura al-maridu bi takhdirin fi atrafihi yace za ka yi ta maimaita wannan aya kamar so ɗari ko fiye da ɗari har sai mai rashin lafiyar nan ne wannan larura har sai ya rinka jin ainihin wato raɗaɗi a gefen yatsun kafafuwan shi da gefen yatsun hannayen shi wa tukarriru hadhihi ar-ruqyata 'ala al-maridi iddata ayyamin to wannan ruqya din da waccan ta farko da wannan ayar zaka yi ta mishi haka tsawon kwanaki hatta la ya'uda yash'uru bi shay'in hasi ya zan in kana karanta mishi din baya jin komai tare da shi inda zalika ta tayaqqanu bi anna sihra qad batala to a irin wannan halin sai ka samu yaƙini ka sakankance cewa to asirin ya ɓaci kenan insha Allah ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so abin da ake cewa shine yayin da kai mishi na farkon nan sai ka zo sai ka ci gaba da maimaita wannan aya ka ci gaba da maimaitawa to kamar yau yin farko kenan to rana ta biyu ma in ka zo sai ka hada da waɗancan ayoyin ruqya da wannan din sai kai ta maimaita mishi jibi ma in ka zo haka kai tsaye har sai ran da ka zo kana karatun ya ce maka ya daina jin komai a jikin shi to yanzu sauƙi na zahiri ya samu kenan sauƙi na haƙiƙa fa sai ya je ya kusanci matar shi in aka ga komai ya yi daidai shi kenan alhamdulillah a tariƙatul khamisa hanya ta biyar qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi a cikin fathul bari yace أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة العربية الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكن فتح الباري شرح صحيح البخاري يفتر بعينه واتو مغنى يتي الإمام عبد الرزاق الصنعاني واتو أتكن لتافنش المصنف كنا يا فتر مغنى تهنير الإمام الشعبي شي الإمام الشعبي يتي babu laifi da yin magani irin na larabawa abinda wannan magana take nufi kenan ba wai an nushratul arabiya yin nushra da larabci ba a'a babu laifi ga yin magani an samu larabawa suna bin irin wannan hanyar da za a zo a faɗa wajen karya asirin da aka yi don a hana mace yadda da mijinta ko a hana miji saduwa da matar shi to irin wannan nushrar ta larabawa babu laifi da ita wacce ce sai ce wa hiya an yakhruja al-insanu ila mawdi'i ibahin shine mutum ya fita wurin da ainihin bishiyoyi suke da yawa ka je ka samu inda cincirin da bishiyoyi suke cikus gashi a ƙasa shine yace al-ibahu ash-shajaru ai bishiyoyi da yawa raje lisan al-arab ka je ka karanta littafin lisan al-arab na al-imam ibnu manzur al-ifriqi kamus ne na tantagariyar larabci madaran larabci yake tacewa ice kalma kaza asalinta tsagwaranta larabci ce ga ma'anarta ga ma'anarta ga ma'anarta kalma kaza sai ce ba larabci ba ce shigowa ta yi ga kuma yaran da ya kawo ta kaza kaza kaza kaza littafi ne mujalladi goma sha biyar wani babban malami mutumin ƙasar masar ya yi shi ainihin al-imam al-ifriqi ibn manzur al-ifriqi shine yace ka je ka karanta wannan littafin lisanul arab harshen larabawa maddatu abada kalmar abada wa ibahu da kuma kalmar ibahu ka je ka duba a ƙarƙashin nan kamus ne wannan na larabawa na larabci to yace sai mutum ya fita wurin da bishiyoyi suke da yawa in ya je wannan wuri fa ya akhudhu an yaminihi wa shimalihi min kullin sai ya ainihin ɗibi ganyen waɗannan bishiyoyi damar shi da hagun shi ta daga kowane ɓangare aimin auraqiha daga ganyayyakin su summa ya dukkuhu sannan sai zo ya dandaka ya daka wannan ganye wa ya fihi sai ya karatu a ciki summa ya tasilu bihi sai je ya wanka da shi wannan ainihin ruwa intaha bayanin da aka ɗauko ya ƙare gashi a ƙasa ya ce ka duba fathul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da talatin da uku ƙultu ni wahidu abdussalami bali wahidu mai littafi na ce ya fihi al-mu'awwizat mutum zai karanta surori ne na kulhu Allahu da falaki da nasi wa ayatul kursi da kuma ayatul kursi abin da ake nufi kamar nan misali sai ka ga ina ne in ka fita daga bayan gari zaka je ka samu bishiyoyi ga sunan ba a ce maka sai bishiyoyin turare ba sai bishiyoyin kargo abin da ake so bishiyoyin da suke cikus larabawa sun saba da wannan a jahiliya to da musulunci ya zo sai bai hana ba tunda ba wani abu ne na surkulle ba kawai za ka je ne sai ka samu inda bishiyoyi suke da yawa sai ka je kana tsayawa cikin bishiyoyin nan sai ka ɗibo ganyen su dama da hagu dama da hagu sai ka tattaro ka zubo a jaka ne a leda ne a buhu ne kana zuwa sai ka ainihin dandaka in ka dandaka sai ka ainihin yi karatu fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi to abin da musulunci ya kara akai kenan su a da in suka ɗibo a jahiliya sai su daka in suka daka sai su zuba ruwa sai su ainihin yi wanka ba sha domin abin da yasa aka ce nan ba sha ba kowane irin ganye ne ai ake shan shi ba wani ganyen in ka sha shi zai kashe ka to don haka tun da nan an ce a je ne a ɗibo ganye kowane iri don haka zaka ji an ce babu sha wanka kawai za ka yi ana zuwa shi kenan aka karanta sai a ainihin wanka shi kenan sai mutum ya watsake insha Allah ta ji ainihin wato wannan ita ce hanya ta biyar daga cikin jeren giyar waɗannan hanyoyi to littafin nan na sarimul battar ya kai kamar shekara goma sha biyar da rubutawa tare da ainihin bugun shi na farko wanda ainihin bugun nan nashi na farko na sha ishara ainihin a kan shi to wannan ainihin sai ya zama a shi bugu tsohon bugu na littafin asarimul battar akwai abubuwan da wahidu abdulsalami bali ya kawo su da ya zo cikin sabon bugu kuma sai ya ciccire su ya kuma kawo wasu idan jama'a ba su manta ba haka ainihin muka ji wahidu bali ya faɗi a shimfiɗar farko wato shimfiɗar shi ta sabon bugun wannan littafi wadda ya sa mata da muqaddimatu taba'atil ashira shimfiɗar bugu na goma ya kawo wasu ainihin tambihat daga cikin waɗannan ainihin tambihohi ya ce akwai abubuwan da shi da kanshi ya gane cewa ba daidai ba ne a bugun farko da ya rubuta tun a karin farko don haka ya share su wasu abubuwan kuma shi da kanshi ba shi ne ya gano ba wasu malamai ne suka zo suka same shi suka yi mishi nasiha ko kuma suka rubuto mishi da ya auna abubuwan da suka faɗi ya ga cewa daidai ne shi kenan sai ainihin ya share to wannan shine abin da muke kira zuwa ga mutane baki ɗayan duniya da 'yan ɗariƙarsu da izalawansu da shi'awansu da kiristoci da ɗan ba ruwansu duka abin da ake cewa duk sanda ka ji kuskure sai ka ainihin ɗauki matakin gyara suka zargi wannan kare ne yake wa farin wata haushi ma'ana kare in ya zage ne wa farin wata haushi shin farin watan ya san abin da ake yi to haka al'amarin yake amma kare inda gaske yake je hau saman bakwai ya je hau sama inda ainihin wato farin wata yake sai je same shi ba haka bane to haka duk sanda kaga kuskure game da harkar da wani ya rubuta ko wani ya faɗa aiki a kanka shine ka taho kai tsaye ka tinkare shi to shine abubuwan da shi wahidu bali sai ya biya ciccire wasu abubuwa ko dai ganin rashin ingancinsu ko ganin rashin dacewarsu ko kuma ganin in an kawo su wani zai ɗauki shubuha a kai zai ɗauki saɓanin abin da ake nufi to kawai sai cire waɗannan abubuwa to a daidai wannan wurin daidai inda ya ce ɗin nan abu na biyar da ya gama to abu na shida da ya kawo to ya cire shi a cikin wannan bugu ya cire shi don haka hanyoyi goma ya kawo na warware irin wannan sihirin to ya cire hanya ta shida don haka sai zama hanyoyi tara ne yanzu a littafin to wannan hanya ta goma ai ta shida da ya kawo ta wadda ya cire ta ita ce nake son in karanto ta tsaf mu ji bayani akan ta sannan sai mu faɗi malaha wa ma alaiha me yasa wahidu abdulsalami bali ainihin ya cire ta shine wannan tsohon bugu ko kuma bugun farko ne na littafin as-sarimul battari a hannuna yace at-tariqatu sadisa hanya ta shida qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi cewa ثم وقفت على صفة نشرتي في كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفر الحافظ يتي na haɗu da wata hanyar warware asiri wadda na samo ta a cikin littafin at-tibbun nabawi na al-imamu ja'far al-mustaghfiri ba at-tibbun nabawi na ibn al-qayyim ba gidadancin da ke samun ɗan Najeriya shine shi ya ɗauka a duniya duk abu abu ƙwaya ɗaya ne za ka samu abdubbin nabawi ya fi ɗari a musulunci kowane malami ya rubuta abdubbin nabawi na al'imamu ibn al-qayyim akwai na al'imamu zahabi akwai na al'imam abu nu'aymin ga sunan birjik kowa abdubbin nabawi a nan yanzu wani littafi ne mai suna abdubbin nabawi na al'imamu ja'afar al-mustaghfiri wani ne cikin malamai da suka gabata ibn hajirin ya ce ya karanta a cikin wannan littafi qala shi al'imamu ja'afar al-mustaghfiri ga abin da ya ce wajattu fi khatti nasuh ibn wasilin ala zahar juz'in min tafsir qutaybati ibn qutaybata ibn ahmad al-bukhari shi wannan malami al-mustaghfiri yace na samu da rubutun wani malami mai suna nasuh dan wasil nasuh dan wasil din tabi'i ne wannan rubutun kuwa na gan shi ne a bayan juzi'in tafsirin Qutaybatu dan Ahmad al-Bukhari malamai suna da wata ɗabi'a malami ya dan karanta wani abu sai zo sai dan rubuta wani abu haka a gefe to a gefe haka a bangon juz'in sai shi wannan malami na so ya ce na samu ga abin da wani malami ainihin ya rubuta shi na so dan wasil kala ya ce kala qatadatu li sa'id ibn al-musayyib qatadatu yace wa sa'id dan musayyib rajulun bihi tibbun ala gafarta malam mutum ne aka tsibbance shi aka je aka yi mai magani ukhiza an imra'atihi sai ya kame ya kasa saduwa da matar shi a yahillu lahu an yanshura ko ya halatta gare shi ya ainihin yin nishira ya je ya karya asirin zaka karanta wannan wuri da haka ko kuma a ya hullu lahu an yanshura ya ainihin wato halatta gare shi da ya hallu ya- ya ya nemi maganin warware wannan matsala kala sai shi sa'idu dan musayib sai ce la ba'asa babu laifi dan an yi wa mutum asiri ya je ya nemi maganin da zai warware inna ma yuridu bihil islaha domin ai mutum yayi ne da nufin gyara fa amma ma yanfa'u abin duk da zai amfani mutum falam yunha anhu ba hana shi ba tunda yana fama da cuta ga kuma ainihin wato magani to babu laifi ya je ya nemi maganin kala nasuh sai shi nasuhu din nan yace fas'alani hammad ibn shakirin sai almajiri na mai suna amma da dan sharki kire tambaye ni malhil ala gafata malam me malam sa'idu dan musayib yake nufi da hanyar warware asiri menene wace irin hanya wa man nushra kuma mecece nushra mecece warware asiri falam a'rifha sai shi wannan malami na suhu yace da almajiri da ya tambaye ni naga ban sani ba sai nace ban sani ba mun ga ai ai afwan sai shi wancan almajiri sai yake cewa ban san ainihin wato an nushira ba mecece nushira ban santa ba faƙala sai shi malamin ya ce shi na so kenan sai ce huwar rajulu idza lam yaqdir ala mujama'ati ahlihi wa ataqa ma siwaha shine mutumin da ya zan bai iya saduwa da matar shi amma kuma zai iya yin wani abu sabanin haka inda zai tada azzakarin shi azzakarin za ta tashi amma da yazo zai sadu da matar sai kuma ya kasa kamar yadda muka yi bayanai jiya fa innal mubtala bizalika to wanda aka jarabce shi da haka ya akhudhu huzmata qadban sai ya je ya ainihin wato samo ɗauri na ice kamar kai guda na ice icen icen da ake wanka ko icen girki wa fa'asan sai ya samo kan gatari zaki tsaraini wanda yake da kunne biyu ka san gatari akwai mai kunne biyu akwai mai kunne ɗaya to sai ya samo gatari mai kunne biyu waya ba'uhu wasta tilkal huzma sai ya sanya wannan kan gatari wannan karfen gatari kenan ya sanya shi a tsakiyar wannan kan ice thumma yu'ajjiju naran fi tilkal huzma sannan sai ya zo ya hura wuta ga wannan ainihin ice a halin karfen gatarin yana tsakiya hatta idza ma hamiyal fa'su har sai wannan ainihin wato kan gatari yayi ainihin zafi kwarai da gaske istakhrajahu minan nari sai shi wannan mara lafiya ya marmaza ya fito da shi daga wuta wa bala ala harrihi sai tsula fitsari akan wannan karfen gatari fa innahu yabra'u to in yi haka zai warke bi iznillahi ta'ala da izinin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko gashi sai ce intaha maganar da ya dauko daga al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ta kare sai ce ka duba Fathul Bari mujalladi na goma shafi na 233 sai ya ce shi wahidu bali ويجب ألا يعتقد المريض في الفأس wajibi ne kada mara lafiyan nan ya kudurta cewa gatarin nan ne fa ya watsakar da shi ya kudurta cewa sauki daga Allah ne wa inna ma ya'lamu anna hadha sababun faqat kadai abin da ake so ya san cewa wannan tsula fitsari da ya akan gatarin nan har ya samu sauki sababi ne na warakar shi kamar yadda in ka ci tuwo tuwon nan ba shi ke kosar da kai ba amma sababi ne shi tuwon ga koshinka Allah ne ke sa koshi in ka sha magani Allah ne ke ba da saukin amma maganin ne sababin jama'a mun gane wannan da kyau ko wa annal bukhar al mutasa'id min al fa'as al muhma kuma shi mara lafiyar nan ya san cewa hayaki da tiririn nan da yake tasowa daga wannan gatari ala zakarin rajul yake ainihin wato fitsarin da yake wato hayakin da yake tasowa da turiri yake tasowa yake busa shi a zakarin wannan mutum yu'assiru alal jinni shine yake tasiri ga aljanin fa yakhruj sai aljanin ya fita wa yabtulu sihiru bi idnillahi ta'ala sai ainihin sihirin ya baci da izinin Allah misali sanannen abu ne a wurin likitoci cewa idan mai cutar ciwon sanyi in ya zo fitsari a wuri in ka zo ka tallara fitsarinka ya tafi yadda wannan fitsari naka yake tafiya kamar yadda shi ne cutar fitsarin shi ya taho da ƙwayoyin cutar sanyi ya zubar a kan simintin nan ko a ƙasa kai kuma in ka zo ka tallara fitsari a wannan wurin ƙwayoyin cutar nan na ɗazu da ka samu a wurin sai su rinka biyo fitsarinka kai kuma sai su rinka dawowa cikin azzakarinka sai ka yayi gari ka ɗauki ciwon sanyi to yayin da aka ce ga karfan nan ya yi zafi sai ka zo kana fitsari a kan shi to huci da firkakin wutar da ke jikin karfen nan sai ta rinka biyo cikin fitsarinka sai ta zo sai ta gallaba aljanin da yake rike maka gaba sai fita ya baka wuri ka ji sirrin abu jama'a mun gane wannan da kyau to wannan ita ce nushura wadda ainihin wahidu abdulsalami bali ya ɗauko ta ya kawo ta daga cikin ainihin wato wannan daga cikin wancan littafi a ƙashin gaskiya isnadin ta bai inganta ba zuwa ga shi malamin da aka dangantawa ma'ana an samu tangarɗa an samu matsalar inkifa'i domin ta hanyar wujada to ba wujada ce ake musu ba da shi wannan ya ce wajattu shi mustaghfir ya ce na samu da rubutun nasuhu dan wasil akan juz'in tafsirin qutaybatu dan ahmad shi qutaybatu dan ahmad sai ya ce kata da ya ce wa sa'idu dan musayyib to in in ya faru tsakanin shi kutaibatu da ainihin shi katada ba su haɗu ba misali malam bakar mahmudu gumi ya rasu 1992 sai a samu wani yaro yanzu sai ya zo ya ce ainihin malam abubakar gumi ya gaya mishi cewa wanda shi yaron nan da aka bincika sai aka ga an haife shi 1993 wato sai da abubakar gumi ya shekara ɗaya a ƙasa ma da mutuwa sannan aka haifi wannan yaro to sai a ji wannan yaro ya ce kala abubakar gumi ya ce to anan shi ne shi wannan kutaibatu dan ahmad al-bukhari da aka ga ainihin wato an samu cewa da rubutun shi yana cewa daga katada kata daga sa'idu dan musayyib to a tsakanin nan ne aka samu wato wannan tangarda afwan wato nasuh dan wasil da yake a juz'in tafsirin kutaibatu dan Ahmad al-Bukhari Nasuh dan Wasil tsakanin shi da Qatada shine aka samu inqita'i wannan inqita'i da aka samu shine na rashin saduwar su to cewa da daga Qutayba ko kuma Qutaybatu ya ce labudda akwai wani wanda ya gaya mishi a tsakiyar su to wane ne wannan bai ambace shi ba dan haka inqita'in da aka samu ta isnadin wannan magana wallahu alam shi yasa wahidu abdulsalam bali ya jefar da wannan magana bayan da ya sa ta na biyu shine duk da ya yi tambihi a ƙarƙashin ta cewa karka ƙudurta cewa wannan ƙarfe ko kuma wannan ainihin gatari shine yake baka sauƙi amma yana shiga cikin kwakwalan wasu mutane cewa wannan wata dama ce da aka samu akan tabbatar da wasu irin surkullan da mutane suke a kai don haka tsoron haka sai ya gato na farko dai dama isnadin ta bai inganta ba na biyu kuma shubuhar da ake tunanin ta faru tana faruwa ga wasu to sai ya cire ta kawai sai ainihin aje ta sai ya mai da abubuwan madadin guda goma sai suka zama guda tara amma a karatun farko shi kanshi da ya karanta littafin aswarimul batta ya karanta hadda wannan wurin kuma ya tabbatar da shi duk da yayi wannan tambihin na cewa gaskiya kar a sake a kudurta cewa wannan gatarin shine da wani abu amma Allah ne shi gatarin sababi ne kawai to duk da haka dai daga baya sai ga cewa bari ya cire ta to kamar yadda na faɗi wannan ainihin shine tsari wanda ainihin ake gudanuwa akan addinin musulunci duk sanda ka rubuta ko ka faɗa cewa kaza sai ka gano kuskure ne kai da kanka ka gyara kuskuren nan ya fi maka sauki amma in ka ce an riga an faɗa a an riga an faɗa ba qur'ani ba ɗaya kenan ko kuma wani ya zo maka nasiha ka tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne sai kai girman kai abin da ya fi kawai shi ne sai ka cire sannan kai kuma mai nasiha ko kai kuma mai suka game da abin da wane ya faɗa ko abin da wane ya rubuta ko ya aikata ka sani da cewa sukar ka sukar banza ce amma inda gaske sukar ka take sai ka tunkaro shi sai ka zo ainihin sai ka faɗa to akan wannan munasaban ne zan faɗi wata magana ita ce gata mu a yadda muke gudanar da da'awan nan shine ba a yi mana nasiha a sirri ba ma son nasiha a sirri mu nasiha kowace iri kake so za ka yi mana ka zo cikin jama'a tsakiyar jama'a a cikin cincirin da jama'a a nan mu muke so mu ba mu ɗauka to zarci ba ne ko menene ka zo ka faɗa inna ma uslubi za ka bi na nasiha ba zuwa za ka yi da faɗa ko da masifa ba wannan kan baka isa ba ko kai ne shehuwa ne amma duk abin da kake ganin mun faɗa daidai ba karka ce za ka je ka same mu a gida in ka same mu a gida in kai sallama ba ma fitowa in ka tare mu a hanya an tashi karatu malam ran nan ka ce kaza ba za a saurare ka ba amma a cikin jama'ar da aka faɗa a cikin jama'an nan ka zo ka ce ran nan an faɗi kaza ni kuma kaza da kazan nan da aka faɗi na san cewa ba daidai ba ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma ba ta- ba da ta kalidanci ba ka ji wani ya ce kaza ba daidai ba ne kai kuma sai ka ɗauko ka taho ka zo ka ce ai wane ya ce kaza ba daidai ba ne ai muƙallidi ba shi da amfani hatta ga kanshi balle ga wani shi ma'ana kai ma ba ƙoƙarin kanka ba ne ka gano kuskura shi yasa sai dai ka zo ka ce ai kaza da aka faɗa ai ba daidai ba ne a duba raddul azhan a'a sai ka faɗi yaya aka yi ya zama ba daidai ba in ka gama aka gamsu sai ka ce to a duba raddul azhan haka ake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa in zuwa kai ka karanto abubuwan da ka gamsu da su to ka tabbatar ka gamsu ka fahimta to in aka zo magana sai ka kawo su tsaf sai an gama gamsuwa ɗari bisa ɗari sai ka ce to a duba littafi kaza haka ake yi ba tun farko ka zo ka ce ai jilsatul istiraha ai makaruhi ce a duba bulugul maram a'a sai ka ce jilsatul istiraha makaruhi ce kai a ganin ka saboda kaza saboda kaza sai an gama ka- sai ka kawo dalilanka filla filla ɗaya bayan ɗaya sannan sai ka ce kuma a duba littafi kaza amma in ka ce kawai ba daidai ba ce a duba littafi kaza a to ai in ba a samu littafin ba fa kai yanzu kana yin nasiha ne da nasihar wani to bai halatta kai ba bar wancan shi yayi da kanshi ko ko kana yi ne da nasiha kanka to tunda da nasiha kanka ne kai ka zubo hujjojin da kanka a gamsu yadda inda za a mukabalance ka akan hujjojin nan za ka iya kare su to in ka gama sai ka ce kuma malam wani ma ya faɗi kamar yadda na faɗi din nan a duba littafin shi kaza jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shi ne sai al-Sheikh al-Alamatu Wahidu Abdulsalam Bali yace at-tariqatu sadis التشد يجمع المسحور أيام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين shi wannan mutum da aka yi wa asiri sai ya je a lokacin ainihin bazara sai ya je ya samo gwargwadon abin da zai iya samowa na daga fulawoyi fulawa ka dai san fulawar eh, ainihin wato eh, itatuwa ko fulawar wasu ganyayyaki na daga ainihin fako sai je fako an dai san fako wurin da yake tsandauri ne bai cika fitar da ciyayi ba to sai ka je sai ka samo irin fulawoyin da ke fitowa a kan ciyawoyin da ke fako sai ka je ka tsuntsunko su a ce ba ka dan samu ganye kaza ganye kaza ganye kaza a kan a wani- a wurin wani fako sai ka je ka tsuntsunto fulawa ai ka san fulawa shine in za ta yi ɗa abu in zai ɗa sai te huda in te huda sai ga ya baza wani fulawa mai kyau to sai ka je ka tsuntsunko irin waɗannan fulawoyin na daga ciyayi da shuke-shuke da ganyayyakin da ke fako in ka je ka tsuntsunko sannan kuma sai ka tafi fadamu fadamu nan ma sai ka samo fulawoyin ganyayyakin fadama kaga hagu da dama kenan bangare da bangare wannan fako wannan fadama kaga tafa'ul kenan wannan busasshen wuri wannan kuma danyen wuri shakaf wanda ke cikin ni'ima sai ka je ka samo fulawoyin wannan wuri thumma yaba'uha fi ina'in sannan sai ainihin shi wannan da aka yi wa asirin sai ya kawo fulawoyin nan sai ya ajiye a ainihin ina wato a cikin abin nan a ƙwarya ko kwano ko koko nazifin mai tsarki waya ba'u alaihi ma'an azba sai ya samo ruwa mai daɗi ruwa mai tsarki mai kyau ruwa gare-gare sai ya zuba ruwan a cikin wannan ainihin wato eh, ganyayyaki da ke cikin wannan kwano sun ma yagli zalikal warda sannan sai ya tafasa wannan fulawoyi filma idhalyan yasiran tafasawa sama-sama in ka sa ganyayyakin a cikin ruwa sai ka ainihin hura wuta sai ka ɗora sai ka ga yayi zafi ya fara tafasa yana fara tafasa kenan to sai ka sauke thumma yantaziru sannan sai shi wannan mara lafiya sai ya dan saurara hatta idza fatara al-ma'u har sai ruwan ya huce qara'a alaihi al-mu'awwizat sai ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi thumma afadahu alaihi sannan sai ya zuba a jikin shi fa innahu yabra'u bi idnillahi ta'ala da izinin Allah zai warke wannan ma wata hanya ce ta nushira ta karya ainihin irin wannan asiri din insha Allah to waɗannan abubuwan waɗannan duk maganganun zaka ga duk inda ya kawo sai ce tafi ka je ka duba fatul bari mujalladi na goma kamar wannan shafi na ɗari biyu da talatin da hudu littafin fatul bari sharhi ne na bukhari kamar yadda muka sha bayani kamar yadda kuma jama'a suka sani to mujalladi na goma ɗin nan shi ke ɗauke da kitabu tibbi littafin likitanci ya rinka ɗibo yadda manzan Allah ya bada likitanci game da kaza game da kaza game da kaza to alhafiz ibn hajar da ya zo sharhi shi kuma sai ya faɗaɗa bincike kusan babu wata cuta sai ka samu ya bayyana maganin irin wannan cutar kai tsaye ko kuma a kaikaice a cikin fatihul bari mujalladi na goma din nan cututtuka iri iri iri iri cuta iri kaza sai ce ga maganinta cuta iri kaza ga maganinta cuta iri kaza ga maganinta to ya rage wasu kalmomin in kana karantawa ba za ka iya gane me yake nufi ba sai ka je ka nemi fassarar su a wurin malaman da suka san fassarar su ko kuma sai ka je ka ɗauki kamusu tibbi akwai kamus na tib wanda likitocin musulunci irin su ibnul qayyim irin su al-imamu zahabi irin su al-imamu abu nu'aymin sai suka ga suna amfani da wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi na likitanci ne na musulunci to sai suka yi musu ainihin kamus za ka je ka samu kalma kaza ibn sina ya faɗi a cikin littafin shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza dawudul antaqiya ya faɗi a cikin littafin shi tazkiratul tibbi ya ce kaza ya ce kaza sai kaga ya ce ga maganin to irin wannan duk kalmomin da suke amfani da su sai ga sun fassara maka su shi yasa aikin aiki ne jama'a zama malami ba ba karamin aiki bane yawwa don mutane suna son malanta ba sa son karatu jama'a mun gane wannan da kyau ko to ko wannan gaskiya mutum ya ɗauko kanshi ƙarya ne kana son malanta ba ka son karatu tarumul izza summa tanamu lailan kana neman girma amma kuma ka kwana bacci ko kamfen ɗin siyasa ba ka ga sai su kai karfe biyun dare karfe ukun dare su ne ƙauye da to ba inda ba su shiga me yasa saboda neman girma suke to haka kana neman ilimi amma ba za ka yi karatu ba ba za ka sai littafi ba ba za ka je ka koya ba wallahi ba ka ba ilimi sai dai shirme kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko to bala'in kuma da aka fada shine bakin fata akwai son malanta tsiya bakin fata yanzu nan kana haduwa da shi in ka ce mishi sannu tukur sai hau bala'i jahili ne fa amma sai ka ce sannu malam tukur yawwa sai ce yawwa jahili ne fa wannan ke nuna maka aibin jahilci aibin jahilci ya isa yadda ya zan shi kanshi jahili bai son jahilci darajar malanta ta isa yadda shi kanshi jahili rintanta yake yi to tun da kana son malanta to tashi kai karatu mana kuma duk mutumin da kaje yana kutsa kanshi a malanta wallahi bai san karatu bane wallahi in ka san karatu baya baya zaka rinka yi malanta wahala ce da ita don aiki ne da ke baya karewa karatu za ka yi ta yi kawai karatu za ka yi ta yi to amma ka yi naɗi ka kawo malin malin uku ka sa ka kawo alkyabba ka kife ka kawo wani matashin kai ka sa ta baya to don Allah yaushe ina malanta za ta yi ta ina karatun tukuna ma zai shiga jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka karatu za ka je kai Allah cewa ya ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaqa Allah ya taimake mu at-tariqatu sabi'a hanya ta bakwai malam yace tuqduru ina an bihi ma'un ka samo kwano wanda ke da ruwa a cikin shi ko ƙwarya ko roba wa taqra'u alaihi al-mu'awwizat sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi wal adiyatal atiya da kuma addu'o'in nan masu zuwa to a can baya wajen waɗancan ganyayyakin ta iya yiwa mutum ya ce a to yanzu waɗannan ganyayyakin ina ne aka samu kuma a sunna cewa a je daji a ɗibo kaza a'a wannan wata hanya ce wadda shari'ar musulunci ba ta musu maganin gargajiya idan babanka yana ba da maganin gargajiya shari'ar musulunci ba ta ce ba kyau ba amma abin da shari'a take dubawa waɗanne irin ganyayyaki yake amfani da su a'a darbejiya ce yake hada da ganyen kargo ya hada da ganyen ɓaure in aka daka in kana mura sai ya ce a tafasa a ruwa wannan sirkakin a rufe kanka da gwado ka shaka sai a ce wannan babu komai duk ruƙuya ce maganin gargajiya kenan to in Allah ya sa kai dinnan da ke saurare na yanzu babanka na irin wannan aiki kai kuma da ka taso sai ka ce to mu kuma bari mu ƙara da neman tabarrukin alkur'ani a karanta kulhuwa a karanta falaki a karanta nasi a karanta ayatul kursi duk wannan yana karkashin la ba'sa bir ruqyati ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya in dai babu shirka shin waɗannan magunguna na gargajiya me shirka su babu inda a ce yayi wani sharadi ne ya ce sai kaza sai kaza sai kaza wanda sharaɗin kuma ya saba ma littafin Allah ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a karba ba jama'a mun gane amma yace a je a samo ganyen darbejiya sai a samu jakkanwa a dandaka a zuba a ciki a sha ko kuma a yi wanka shikenan babu abin da ya hana wannan to irin waɗannan abubuwa da aka samo na magungunan gargajiya daga larabawa malaman musulunci da suka tsaya suka duba suka ga babu laifi sai suka ce to duk wannan za a iya yi da shi kamar magungunan mu na gargajiya da ake kamar irin ɗorin karaya a wani hadisi ne za ka ga cewa annabi ya taɓa ɗora wani akan ya kare a ina ka taɓa ganin cewa annabi na gyaran targaɗe a ina ka taɓa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kamun kafaɗa duk babu wannan a cikin hadisi to za ka ce mai kamun targaɗe ko mai ɗorin karaya bid'a yake a'a duk yana ƙarƙashin la ba'asa bin ruqyati ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya in dai babu shirka dan adam ya kai sai aka ce ga wani Allah ya mai basira yana iya ɗorawa to me ya kamata shi kenan sai ainihin aje ya ɗora to in kai ka gaji ɗorin nan daga babanka me yiwa mahaifinka jahili ne ko mushriki ne ko arne ne ko bamaguje ne ko bai san addini ba duk ta iya yiwa haka to sai a ce a to su a lokacin su da suke maguzanci in sun zo ɗorin mutum suna wasu kalmomi ne da suke girmama manya-manyan aljanu to kai yanzu babanka ya ɗora maka ya koya maka ɗori shikenan kai sai ka cire wancan yabon aljanu da ake kai sai ka kawo yabon Allah haka ake yi a cikin sunna annabi ya samu mutanen jahiliya in aka zo ɗaurin aure za a yi ta kirari na ƙarya ai ta ƙarya ai ta surutun banza a yabi gumaka a yabi gumakan gidan su yarinyar a yabi gumakan gidan ango a tashi a samu wani tsoho ya tashi ya tarihin ƙarya da manzon Allah ya zo in aka zo ɗaurin aure sai ya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma'ana sai ya yabi Allah yayi wa Allah kirari ya yabi manzon Allah wa manzon Allah salati to kaga asalin ɗaurin auren dama su ne a jahiliya to manzon Allah bai hana ɗaurin auren ba amma yaban gumaka da suke fa sai ya ɗauke wannan sai kawo yaban Allah to haka ake yi ta iya yawa babanka ya iya ɗori sai ka je ka koya babanka ya iya kamun targaɗe sai ka je ka koya babanka ya iya kamun kafaɗa sai ka je ka koya to inda aka samu kuskure yana wata addu'a da ba a san ma'anarta ba ko kuma tana da muguwar ma'ana sai ka cire addu'a sai ka kawo ta Allah ko ta annabi sai kai kuma ta Allah ko ta annabin nan kowace iri zaka iya yi duk abin da ka karanta na alkur'ani suratu qaf za ka karanta suratu taha za ka karanta yasin ne suratu safat falaki da nasi inna anzalnahu duk abin da ka karanta manzon Allah dai ya ce ainihin wato alijiha bi kitabillahi ya ke Aisha in za ki yi mata magani ki yi mata da littafin Allah shikenan matsala ta kare jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine malam yace sai ka samo ƙwarya ko koko sai ka zuba ruwa ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi wal adiyatul atiya da kuma wal adiyatul atiya da kuma waɗannan addu'o'i masu zuwa ga su sai ka ji su da kyau dukkan su sun zo tsakanin bukhari da muslim ne allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama bismillahi arqik wallahu yashfik من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما لن يتي تقرأ هذه الأدعية على الماء ويشرب ويغتسل منه عدة أيام سيكا سامروا كرنت وطنا أينين الدؤوئي sai ka ainihin bashi ya sha ya yi wanka tsawon kwanaki fayabtulu sihiru wannan sihirin zai ɓaci wa yufakkun rabtu wannan kulle shi da aka bai iya saduwa da matar shi ko ba ta iya saduwa da mijinta zai warware da izinin lahi ta'ala da izinin Allah maɗaukaki jama'a mun gane ko ma'anar waɗannan addu'o'i su ne ya Allah kai ne ubangijin mutane ko kuma ya Allah ubangijin mutane ka tafiyar da cutar nan ka watse ta ka ba da waraka ka kawo sauƙi Allah kai ke kawo sauƙi babu wani sauƙi sai sauƙin da ka kawo sauƙin da ka kawo kuwa baya barin cuta da sunan Allah nake maka addu'a ya Allah ka warkar da shi ma'ana bismillahi arqika kaga an yi wa kaula fataha to namiji kenan in mace ce fa bismillahi arqiki da sunan Allah nake miki addu'a wallahu yashfik Allah ya warkar da kai ko wallahu yashfik Allah ya warkar da ke daga kowace irin cuta da ke damun ka haka kuma Allah ya tsare ka min kulli nafsin daga duk wani rai duk wani rai wanda yake mugu ne a kanka Allah ya tsare ka aw aini hasidin ko kuma idan mahassadi Allahu ya ka Allah ya baka sauki za mu zo a yi magana akan al'ainu a nan gaba to in aka zo magana al'ainu insha Allah za kuma a yi magana akan alhasadu mecece hassada wani irin tasiri hassada take da shi ga ɗan adam menene al'ainu wani irin tasiri al'ainu yake da shi ga ɗan adam kambin baka ko kambin ido to a nan ne na ce za a yi magana mecece maita wani irin tasiri ne maita take da shi to ya ake ake karya maitan maye in yayi shi kanshi maye da kanshi in ana son a karya mishi mai ta daina tasiri ya ake yi ka bi wahidu bale a hankali duk zaka sha karatu in Allah ya so to shine yake cewa ina neman maka tsari da kalmomin Allah masu cike da albarka daga sharrin duk abin da Allah ya halitta duk abin da Allah ya halitta to ina roƙon Allah sakamakon kalmomin shi masu cike da albarka Allah ya tsare ka sannan da sunan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki baya barin wata cuta tare da sunan shi baya barin komai ya samu cuta in dai da sunan Allah a sama ko a ƙasa Allah mai ji ne Allah mai ilimi ne ma'ana yanzu kana roƙon Allah maɗaukakin sarki saboda albarkar sunan shi wanda in dai aka kira sunan shi to duk wani bala'i duk wata cuta za ta kau saboda Allah baya yarda sunan shi haɗu da wani aikin banza. takra'u shine to mun karanta wannan jama'a an ji waɗannan da kyau malam yace at-tariqatu samina hanya ta takwas tuhdiru ina'an nazifan sai ka samo ainihin ƙwarya ko kwano ko ƙoƙo mai tsafta wa taktubu fihi bi midadin tahirin sai ka samu ainihin wato tawada mai tsarki sai ka rubuta ƙaulahu ta'ala wannan magana ta Allah madaukakin sarki wato ba a cikin ƙwaryar zaka rubuta ba a'a za ka samu allo ne sai ka rubuta in ka gama rubutawa shine zai kawo cewa za ka wanke a cikin ƙwaryar ko ƙoƙon domin za ka ji ya kawo maganar wankewan ko sharewar abin da za ka rubuta shine قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون معنتا والله أعلم الله يتي قال موسى النبي موسى يتي وبوكا يم فرعون ما جئتم به السحر ba wani abu kuka zo da shi ba in ba sihiri ai sihiri ne kawai kuka zo da shi inna Allah sayubtilu kuma Allah zai bata wannan sihiri naku inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin Allah baya gyara aikin mabarnata boka ko dan bori ko duba ko matsafi duk wannan aiki ne na mabarnata Allah baya gyara shi wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi kuma Allah zai tabbatar da gaskiya da kalmomin shi masu albarka walau karihal mujrimuna koda masu laifi sun ki wannan ita ce aya ta 81 zuwa 82 cikin suratu yunusa malam yace wa yamhuhu bi zaitil habbati sauda to shikenan wa tamhuhu bi zaitil habbati sauda yanzu ka rubuta a allo ka rubuta wannan aya da tawada mai tsarki a jikin allo to in ka tashi wankewa sai ka samo man habbatu sauda sai ka kwarara man a jikin allon sai ka bi sai ka wanke wannan ainihin rubutu thumma yashrabu minhu al-mashur sai shi wannan da aka yi wasihirin sai ya sha wa yadhanu sadrahu sannan sai ya ainihin wato shafa wa kirjin shi wa jabhatahu da goshin shi salasata ayyami tsawon kwanaki uku yufakku rabtu wannan asiri zai warware wa yabtul sihiru asirin zai lalace shi rabtun kulle shin da aka yi zai warware asirin da aka yi mai ya lalace insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so to ta iya yawa ka ce to ai kuma ga rubutun sha yaya kuma rubutun sha ko ya halatta ko bai halatta ba sai malam ya ce wa qad afta shaykhul islami bi jawazi kitabatil qur'ani haqiqa malamin musulunci ibnu taymiya ya ba da fatawa akan halaccin rubuta alqur'ani aw azkari ko kuma wasu addu'o'i ko zikirori wa mahwiha da kuma wanke su ko share su wa shurbiha da kuma sha lil maridi ga ainihin mara lafiya sai malam yace ka duba majmu'ul fatawa ta ibn taymiya mujalladi na goma sha tara shafi na sittin da hudu to wannan yana nuna halaccin yin wannan abin kenan kamar yadda ibn taymiya ya bada fatawa akai to dangane da wannan matsalar ba za mu tsawaita bayani akai ba domin a karatun baya da ya gabata mun tsaya mun tattauna matsalan nan ɗaya bayan ɗaya dangane da inda aka kai aka kwana game da ainihin matsalar rubutun sha baki ɗayan malaman musulunci sun haɗu akan kafircin wanda ya ɗauki najasa ya rubuta wani abu na alkur'ani kama a ce a je a samu fitsari ko kashi ko jinin haila a rubuta kaza na alkur'ani duk wanda ya haka malaman musulunci sun ce kowane ne shi ya zama kafiri kuma kafiri irin fir'auna da hamana wanda ya ɗauki tawada mai tsarki wadda aka yi ta da zige da ƙaro ko da za'afaran da ƙaro ko da za'afaran da zige da ƙaro ya rubuta wani abu na alkur'ani ya wanke ya sha ko ya ba wani ya sha nan ne malamai wasu suka ce makruhi wasu kuma suka ce a'a wannan abu halal ne wasu kuma ma sai suka ce khilaful aula akwai bambanci tsakanin makruhi da halal da khilaful aula khilaful aula na tsakiya ma'ana wannan abin da kai da ba haka ya kamata kai ba shine khilaful aula kai abin da da ba haka kai ba da ya fi dacewa muka yi bayani ɗaya bayan ɗaya akan gaskiya saboda Allah babu wani na eh kasan na 61 ne muka yi wancan bayani muka yi bayani akan cewa babu wani dalili wanda ya halattar da rubuta wani abu na alkur'ani a wanke a sha sai dai saɓanin haka ma muka kawo hadisi daga littafin aljami'u saghir wanda wannan hadisi sahihin hadisi al'allama muhammad nasir din albani da kanshi ya ingantar da wannan hadisi a cikin littafin sahihul jami'u saghir wa ziyadatu a takaice annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'umma nan gaba za su zo suna shan alqur'ani kamar yadda suke ainihin shan nono to wannan ainihin wato cewa da za su zo suna sha kamar yadda suke shan nono ishara ce akan sha ɗin bai dace ba ba don komai ba don yi ishara akan cewa a ƙarshen duniya duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen duniya mutane za su juye su zama kaza wato sun canza daga yadda al'amarin yake kenan a farkon ainihin duniyar musulunci sun kawo wani abu kenan sabanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a takaice muka yi bayanin cewa bai halatta ba sakamakon waɗannan irin nassoshi mutum ya rubuta wani abu na alkur'ani da zige ne da tawada ne da za'afaran ne ko da da abu mai tsarki ne to wannan sahihiyar magana ingantacciya ita ce cewa makruhi ne ka karanta littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an na al-imam an-nawawi zaka ga inda aka kai aka komo akan wannan matsala dan haka wannan wurin na daga cikin wuraren da mun yi ta ƙoƙarin mu samu ainihin ittisali mu samu saduwa da wahidu abdulsalami bali domin mu nuna gaskiya saboda Allah wannan kuskure ne cewa ibnu taimiya ya ba da fatawa da shi ai ba ma ibnu taimiya kadai ba imamu ahmad bin hanbali ma ya ba da fatawa da haka an samu ma wasu cikin tabi'ai kamar su al'imamin sha'abi sun ba da fatawa da haka to amma a ƙashin gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne don sun ba da fatawa da shi domin ita gaskiya ana gane ta ne ta ƙarfin dalilanta ba da ƙarfin mazajen da suka goyi bayanta ba haka malamai ke wa gaskiya kirari cewa alhaqqu yu'rafu bir rijali ana alhaqqu yu'rafu bil adilla la bir rijali dalilai masu ƙarfi ke sa a yadda da gaskiya gaskiya ce ba wai ainihin wane da wane sun goyi bayanta ba gaskiya saboda Allah shekaru biyu da suka wuce zuwa shekaru uku sai da na ainihin tafi inda wahidu abdulsalam bali yake zama a madina domin in same shi sai aka ce ya tafi ganin gida kufru sheikh dan ƙasar masar ne ban samu ganin shi ba kuma na so da na same shi mu tattauna akan wannan mas'ala ba don komai ba domin a ƙashin gaskiya saboda Allah ba daidai ba ne mu je mu ɗigo abin da yake ba daidai ba mu kawo cikin wannan harka mu tsaya akan nassoshin zahiri da ƙur'ani da sunna suka goyi bayansu ko kuma abubuwan da za su samu zama a cikin alƙur'ani ko hadisi kamar waɗancan abubuwan da muka kawo amma abin da ya zama manzon Allah yana da ta tsawa a kai da yayi to wannan ba daidai bane mu shiga wannan fannin koda da fatawar wani malami ne ina fatan jama'a sun gane wannan da kyau don haka gaskiya rubutun sha ba addinin musulunci ba ne karka je ka ga ai ga su ibn al-qayyim a cikin littafin at-tibb nabawi sun kawo ga abubakar gumi a cikin littafin ainihin wato raddul azhani ila ma'anil qur'an al-haqq yu'rafu bil adillati la bir rijali ana gane gaskiya ne saboda mazaje ba saboda dalilanta ba saboda mazajen da suka goyi bayanta ba in ka gane wannan da kyau sai ka fahimci wannan littafi fa na sarumul battar tare da haka fa yana daga cikin littattafai mafi inganci da tsafta daga cikin jeren giyar rubuce-rubucen da malamai suka yi domin wasu da suka tashi rubuce-rubuce akan matsalar nan ta rukuya da ka suka shiga wa harkar shi yasa akwai abubuwan da suka ɗibo na bankaura da shirme suka yi ta ainihin kawowa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to gashi dai malam ya ce a tariqatu tasi'a hanya ta tara taktubu ruqyatas sihri bi nidabin tahirin malam ya ce sai ka samu ruqyatus sihri din nan waccan da muka yi magana akan kalmomin ayoyi na rukuya din nan sai ka ainihin rubuta su da tawada mai tsarki sai yake za'afaran masalan misalin ka samu tawadar da aka yi da za'afaran abin da yasa kai dan Najeriya bakin fata baka taba ganin tawadar za'afaran ba ana yin tawada da za'afaran kamar yadda ake da zige ko da karo ko kuma da bakin tukunya a je a wanke bayan tukunya din nan to duk ana yi duk dai abu yana nufin mai tsarki shi ina in nazifin sai ainihin a rubuta a wani wuri wanda yake mai tsafta watan uhu bima'in sai a ainihin samu a wanke a cikin kwano ko kwarya ko roba da ruwa ainihin wato wa ya shirabu wa yamtasilu minhu marid shi wannan mara lafiya ya sha kuma ya wanka iddata ayyamin tsawon kwanaki almarbut wannan da aka yi wa ainihin sihiri din wanda aka daure shi bai iya saduwa da matar shi tsawon kwanaki malam yace fa sawfa yufakku rabtu wato wannan sihiri da aka yi mishi ko wannan kulli da aka yi mai zai warware insha Allahu ta'ala in Allah maɗaukakin sarki ya so to jama'a waɗannan su ne bayanai dangane da abin da ya shafi arrabtu kulle mutum ya kasa saduwa da matar shi ko a kulla mace ta kasa ainihin yadda da namiji da kuma bayanai akan jeren giyar magungunan waɗannan abubuwa daga ƙarshe nasihar da zan mana ita ce ka sani da cewa sauƙi na Allah ne in ka zo wurin malami da laruran nan ya maka iya abin da Allah ya sanar da shi baka warke ba nemi wani wanda ya fi shi ilimi in ka nema ka shiga ka fita ka rasa sauƙi a kai ka dogara ga Allah ka koma wa hanya mafi girma ita ce addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sai ka je kai ta addu'a kai ta roƙon Allah Allah ya warkar da kai domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama mun karanto a baya da aka yi mai sihiri addu'a yayi ta yi yayi ta roƙon Allah har Allah ya warkar da shi don haka karka ce ai ma abin ƙarya ne domin akwai waɗanda suke cewa eh su ma dai daga baya sun gane ruƙuyan nan ƙarya ce don me domin an yi magani an yi maganin ba a warke ba tsakaninka da Allah me yasa baka karyata maganin bature na asibiti ba mutum nawa ne aka kai shi asibiti asibitin da ke fama ike da ƙwararrun likitoci specialist amma aka yi juyin duniya aka yi maganin aka yi maganin amma kuma bai warke ba ai suna da yawa mutanen da haka ta faru ko wani ma in aka kai shi sai dai a dawo da gawar shi amma kuma gobe in ɗanka ba shi da lafiya sai ka sake komawa da shi bayan jiya ka dawo da gawar uwarka ko gawar ubanka daga asibitin ba su watsake ba sun mutu amma kuma gobe in ɗanka ya fara amai da gudawa sai ka ruga da gudu ka kai shi asibiti ba haka bane to wannan duk irin reni ne da mutane suka yi wa addinin musulunci reni ne da mutane suka yi wa malanta reni ne da mutane suka yi wa malamai shi yasa malamai wajibi su tashi su ainihin inganta harkar su wallahi in ba haka ba za a wulakanta malanta kamar yadda aka wulakanta ta a yanzu to yanzu wani sabon take ne ya tashi na malanta waɗancan dai mukurkusassu sun tashi aiki mafi yawancinsu sun mutu wasu kuma suna can hukunniya za ta kashe su a zaure to yanzu malaman da suke yanzu su ne malamai da ke tasowa wajibi ne su inganta harkar yadda kowa zai ɗauke ta da gaskiya da mutunci in ko ba haka ba wallahi za a sake maimaita 'yar gidan jiya ya zama malaman ba su da daraja rashin darajar malaman nan ita ke sa a wulakantar da ilimi ana wulakantar da ilimi shikenan sai kaga an wulakantar da addinin musulunci kwatankwacin da yadda abubuwa suke faruwa a yanzu kowa zai kai dan shi makaranta da safe za a yi mai wanka a yi mishi aski kwaskwas a yi mishi yankan kumba a shafe shi da mai a sa safa da sabon takalmi amma islamiya fa sai a ce to in dai ka gama talla ko can gidan wancan ka aje kwanan sai ka je islamiyan ka daka da da kwana ko kuma in ka gama kwallo daga can ka wuce fa ka ji fa ka wuce eh wai yaro ake ga wannan umarnin to daga haka ne shikenan addinin musulunci ya samu kanshi a halin kaskanci da wulakanci Allah madaukakin sarki ya kiyaye in mun kammala karatun duk waɗannan matsaloli akan ainihin arrabtu akwai kuma wasu ƙarin bayanan da za mu zo da su waɗanda za su ƙara fito da matsalar dalla dalla insha Allah amma dai a yanzu malam yace alfarqu bainar rabti wal ajzi wal ajzi jinsi wa dha'fil jinsi bambancin da ke tsakanin a ƙulla mutum ya kasa saduwa da matar shi asiri kenan da kuma al'ajizil jinsi gazawa ta ɗabi'a wani rago ne ragon maza da ake cewa ma'ana shi dama Allah bai yi shi da ƙarfin azzakari ba Allah bai yi shi da ƙarfin gaba ba to me bambancin ragwantaka rashin ƙarfin gaba rashin ƙarfin mazakuta da kuma ainihin asiri ya ake iya bambancewa wa afil jinsi da kuma rauni na ɗabi'a waccan gazawa tun farko dama shi gazajje ne haka Allah ya shi gazajje ne ba shi da kataɓus wannan kuwa yana da ƙarfin shi garan garam amma kwana kaɗan kuma sai zo sai fara zama rago ya fara zama rago to ana son a gaya maka yadda ake iya bambance wannan rashin iya saduwa da mace da yake yi aljani ne ko asiri sai a ce maka ga siffofin wannan kuwa dama haka Allah ya yi shi wannan kuwa daga baya ne larurar ta same shi to za ka ji yadda ake bambance kowanne daga ukun nan sannan kowanne kuma wani mataki yake ɗaukan mai malam ya ce awwalan arrabtu na farko shine rabtu asirin da ake yi a hana mutum ya sadu da matar shi ko mace ta kasa yarda da namiji يشعر المربوط بالنشاط والحيوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجه زوجته yace to in asiri ne shi wanda aka yi wa asirin zai rinka jin nishaɗi da karsashi da kuma cikakken iko akan ya sadu da matar shi bal yantasibu qabibuhu kai har ma zai kai matsayin da azzakarin shi zai iya miƙewa ma dama ba'idan anha matukar daina nesa daga matar tashi fa idza iqtaraba minha amma da ya kusance ta wa arada hadha al-amra ya nufi wannan al'amari na jima'i in kama sha'uduhu sai ainihin gabar tashi sai azzakarin tashi ta kwanta ta largabe wa sara ghaira qadirin ala itiyaniha sai ya zama ya kasa saduwa da ita kaji matakin farko da ake gana in asiri ne shine in yana nesa da matar ko kafin ya tayan mata zai ji shi da nishadi da karsashi da cikakken karfi da ikon ya sadu da ita amma da ya kusance ta kuma sai ya ji azzakarin ta yi larab to in an gane haka to sai a ce wannan asiri ne kaji hanya farko da ake gane wannan saniyan na biyu shine al'ajizul jinsi gazawa ta jinsi gazawa ta jinsi wato jinsin shi shi dama gazajje ne can rago ne ya gaza gaba daya huwa adamu qudratir rajulil jinsiyya sawa'an kana qarib qariban aw ba'idan an zaujatihi wannan kuma shine gaba ɗaya shi